إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوا الله تبارك وتعالى في جميع تصرفاتكم ثم اعلموا عباد الله أن من الأمور التي ضبطها الله تبارك وتعالى ومن الأمور التي اهتم بها هذا الشرع الحنيف فيما يتعلق بضبط العلاقات بين الرجال والنساء أمر العلاقات وأمر التصرفات بين الشباب والشابات إن هذا الأمر تفاقم فيما يتعلق بالشباب فلا شرع يتبع ولا عادات تحترم بل إن الناس أو أكثرهم جعلوا الأمر في أيدي الشباب وتركوهم بدون مراقبة إن الوالدين يجب عليهم أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى كلفهم بتتبع ما يقوم به وما يتصرف فيه أبناؤهم إن كثيرا منهم لا يهتم بهذا الجانب حتى جعل أو حتى صارت العلاقة بين الشباب والشابات سواء في الجامعات أو المدارس الثانوية أو المجتمع كالكل صارت مفتوحة متروكة على أيدي الناس كل يتصرف كيف يشاء وهذا أدى بنا إلى وقوع أنواع من الفساد في المجتمع يقول الله تبارك وتعالى فيما يمكن أن نسميه ضبطا للعلاقة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالحديث يقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيما يتعلق بضبط الكلام حتى لا تتحدث المرأة لرجل في قلبه مرض فيحدث في قلبه شيء من الشهوات والميل إلى وحي الشيطان فقال الله تبارك وتعالى ناهيا النساء ألا يتصرفن بهذا الانفتاح أمام الرجال فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقال كذلك فيما يتعلق بالتصرف والتعامل الذي قد يؤدي إلى اللمس المباشر يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن والله تبارك وتعالى أخبرنا كذلك أنه يريد أن يتوب علينا يقول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فالذين يتبعون الشهوات حرصهم أن تميلوا حرصهم أن تنحرفوا حرصهم ألا يكون بينكم وبين أنفسكم فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية أي ضابط وأي قاعدة وأي شريعة إنما كل واحد يتبع شهوته وإذا وقعنا في هذا فالله تعالى حذرنا بما يقع من وراء ذلك من النتائج والتي لا يتوخى أن تكون خيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ضبط أنفسنا فيما يتعلق بأولادنا وفيما يتعلق كذلك بما يتصرفن في أنفسهم خصوصا البنات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين muna godiya ga Allah muna godiya a gare shi a matsayin ubangiji da ya halicce mu wanda ya ɗora mana dokoki a wannan shari'a tamu ya wajabta mana bin su wanda idan muka bi su a cikin bin nasu za mu samu nasara duniyar mu da lahirar mu ya ku bayan Allah bayan wannan godiya da kuma salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankalinku tare da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye Allah mu lura da Allah mu san cewa yana ganinmu mu san cewa ya san abin da muke yi abin da muka bayyana da abin da muka ɓoye mu kiyaye shi mu kiyaye alaƙar da muke yi da shi mu kiyaye kuma alaƙar da muke da junanmu ya ku bayin Allah tattaunawar mu ta yau magana ce akan halin da wannan al'umma ta mu ta shiga ciki kuma wannan hali yake ƙara munana ta ɓangaren abin da ya shafi alaƙoƙi tsakanin maza da mata al'adu da kuma halaye na wasu al'ummomi sun sakko sun yi sai tsara a kanmu sun fi ƙarfinmu ya zama cewa ba mu da wani kataɓus dangane da me za mu aikata sai abin da wannan al'adu suka koya mana al'adu kuma waɗanda ma ba namu ba al'adar da muka sani a tsakaninmu mu musamman a ce hausawa fulani bare-bari da sauran al'ummomin musulmi a wannan ƙasa da kuma ma musulmi a ko'ina a duniya akwai ƙa'ida akwai doka wajen mu'amalar namiji da mace akwai kunya akwai risinawa akwai kuma kauciya da kawaici a tsakanin irin waɗannan ko in ce a tsakanin mutane dangane da irin waɗannan alaƙoƙi Allah bai bar mu haka kawai mu riƙa alaƙoƙi yadda muka ga dama ba kowa ya alaƙa da ‘yar wannan da waccan mata ba tare da doka ba wanda sakamakonsa shine abin da muke gani ya fantsama a cikin wannan al'umma tamu ta yawan zinace-zinace da yawan mata suna neman junansu da yawan maza suna neman junansu me yake kaiwa wannan sakin shari'ar musulunci da aiki da ita a cikinmu da saki da watsi da dokokin Allah Allah ya riga ya gaya mana bai bar wannan abun haka sakaka ba sai dai sanya mana ƙa'idoji shi yasa malamai suka sanya daga cikin abubuwan da ake sanyawa a gaya wa mutane a shari'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alaƙar namiji da mace dole sai ta hanyar aure aure kawai aka halatta sai mallakar bayi in akwai shi ne kawai ƙofar da Allah ya halatta mutum ya alaƙa musamman alaƙa ta tsakanin namiji da mace idan ba aure ba to duk wata alaƙa da za ka yi abin da ake nufi na tsarin ko kwanciyar aure ko makamancin haka to shi ake cewa zina shi ne haramun ne kuma babu tantama babu kokonto akan wannan to yau zancen namu ba magana ce akan ita kanta zinar ba da sharrinta wannan mun sha magana akai kuma za a ci gaba da yi amma maganar ita ce yadda irin waɗannan alaƙoƙi ko a makaranta a jami'o'i ko kuma a kasuwa ko a wurin aiki suke nema su zama cewa babu wata doka a kansu musamman da aka samu ƙofofin sadarwa a zamanin yanzu babu wanda ya san wa kai mu'amala da shi samari a tsakaninsu abinda suke yi ta hanyar wayoyin nan aika saƙonni a haɗa a haɗu a yi alkawari a haɗu a wuri kaza a aikata abin da za a aikata wannan abun tasirinsa muninsa yana ƙara yawa a cikin al'umma dole mu tuna wa junanmu cewa alaƙar mu fa ba ta dabbobi ba ce alaƙar mu alaƙa ce da Allah ya ɗora a kan mu ga yadda za mu yi alaƙa duk matar da ba matarka ba duk matar da ba muharramiyarka ba ba ‘yarka ba ba ƙanwarka ba ba uwa da ta haife ka ba ba gwaggwanka ba ba innarka ba ba wadda ta shayar da kai ba waɗanda dai Allah ya gaya mana cewa haramun mu aure su to duk matar da ba ta cikin waɗannan kuma ba matarka ba ce to ka sani cewa ba haka kawai aka barka kai alaka da ita ku zauna inuwa ɗaya ku yi hira da ita ballantana har a ce abin ya kai ga ana rangwada da sassauta maganganun da za su jawo ta da sha'awa da taɓa hannu da hannu da rungumar juna da kiran abun wai sunansa wai alaƙar aboki ne da ƙawarsa al'adar turawa al'adar mutanen indiya mutum ba aure wai a ce wannan ba kuma neman auren ake bai sunanta kawai friend wai friendship ake yi wannan al'adar ba a santa ba a shari'ar musulunci babu wani zancen alaƙa ta abokantaka tsakanin ɗa namiji da ya mace idan ba maganar neman aure ba ce ita kuma da ka'idarta magana ce a je a gani a tsara yadda za a yi aure ba magana ce haka kawai a buɗe alaƙa mutum ya shekara goma wai shi da ƙawarsa babu wani abu da ya shiga tsakani sai alaƙoƙinsu yadda suke so wallahi shari'a bata bar mana wannan dama mu rika aikata waɗannan abubuwa haka kawai a buɗe ba Allah maɗaukaki dangane da abin da ya shafi magana kawai magana ku kun san ba kawai ba ce magana da tasirin da take da shi wajen aika saƙo a zuciya sai da ya gaya wa mata matan manzan Allah sallallahu da su aka faro cewa fala takhda'na bil qawli kada ku rika rangwada wato tausasa zance da wata rangwada ya zama cewa an lankwasa zance an siranta murya ana rausayawa da murya yadda wanda yake akwai rauni da rashin lafiya a zuciyarsa zai karkata sai zama cewa ya kwadaitu zuwa ga ya aikata wani abu marar kyau don haka ya kai bawon Allah in ta hanyar magana an hana ka ka saurari irin magana ta ka ji daɗin muryar mace wadda ba halal ba halal ce a gare ka ba to ina ga zancen a taɓa jiki da sauransu dangane da abin da ya shafi taɓa jikin don gudun kar a kai gare shi Allah maɗauki ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an in kuna neman za ku tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dukkan mata za ku tambaye su wani abu sai ce fas'aluhunna min wara'i hijab to ku tambaye su abinda za ku tambaye su ta bayan hijabi ya zama akwai iyaka tsakaninku da su ba haka kawai za a buɗe ba Allah maɗauki ya kyauta ku sanya wato ku sanya wani hijabi tsakaninku da su ba haka kawai za a buɗe ka ganta ta ganka ba a'a ka miƙa musu ta hanyar da ba za a samu taɓa jiki da jiki ba sai Allah ya ce zalika atharu liqulubikum wa qulubihim yin hakan shine yafi tsarki ga zukatanku ku da kuma zukatansu su matan zaka samu tsarkin zuciya in ka kauce wa duk abin da zai sa ka taɓa jikin matar da ba taka ba ‘yar da ba kai aka ɗaura muku aure da ita ba ba kai ba taɓa jikinta la hannu ko zance ka je cewa za a nuna maka kaga ɓangaren da za ka yi sha'awa wanda zai karkatar da kai ka aure ta wadda aka halatta mutum ya gani to ba maganar cewa a nuna maka hannun ka kama balantana irin abubuwan da ake yi yanzu wanda labarinsu ma ba zai daɗi ba wannan hanyoyi ne na mutane a zamanin yanzu waɗanda suke son mu karkace mu lalace mu bar addininmu Allah maɗauki su ma bai bar su ba ya ba mu labari a kansu wallahu yuridu an ya tuba alaikum Allah yana so ya karɓi tubanku ku tuba ku koma zuwa gare shi Allah haka yake so amma ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أما سوء ولن سكي بيبير شعوة سكي سن كهلك تهنير شعوة تو أبين سكي سوء شيني أن تميلوا ميلا عظيما كركتا karkata wadda take babba ba karama ba yanzu wace karkata ce ba a shiga ba irin alaƙoƙin da ake tsakanin samari da 'yan mata a jami'o'i ka duba ka gani a ce ɗan musulmi a aiko shi karatu ya zo ya ɗauki gidan haya har yana alfahari cewa bai taɓa kwana shi kaɗai ba tun da ya zo makaranta har ya tafi hutu aikinsa zina baya jin komai bai damu da abin da yake ji na washa tsakaninsa da Ubangiji ba, nisa ya auku tsakaninsa da Allah, Allah ya tsine masa a rayuwa, Allah ya lalata masa duk bai damu da wannan ba, wani abu ne da ke haifar da lalacewar rayuwa in mutum ya ɗauki wannan hanya ita ce hanyar da zai rayu a kanta, kuma baya ko damuwa, baya jin cewa ya ci amanar wani. kuma lalle wata ran za a ci amanarsa wannan shine sakamako ko a duniya sannan a lahira zai haɗu da ubangiji iyaye nawa ne suke barin 'ya'yansu su turo su karatu ba abin da suke aikatawa sai wannan zinace-zinacen yarinya ita kaɗai ta ɗauki gidan haya wannan kuma yana cikin laifin masu ba da gidan haya su ba wa yarinya ita kaɗai ɗakin haya dole a sa ƙa'ida da za a riƙa irin waɗannan abubuwa ta riƙa wa iyayenta ƙarya ran da kuɗinta ya ƙare ta nema agun saurayi ta nema agun wani ma wanda ba saurayin ba wannan abin ya ja ta ta zama cewa ba ta da abin da take tallansa sai wannan jikin da shi za ta sai kayan karatu da shi za ta sai hand out da shi za ta sai duk abin da take bukata ta bar iyaye ko iyayen saboda rauninsu sun aiko ta ba su sanya take rayuwa ba wanda duk wannan yana daga cikin abin da wajibi ne a kula da shi wallahi karatu in har natijar da zai haifar sakamakon da za a samu a cikinsa shine lalacewa irin wannan to hakika gara mutum ya yi duk abin da zai yi ya aurar da yarsa in karatun za ta yi a hannun mijinta ya tsaya ya zuba ido ya ga cewa yaya rayuwarta take shi ma kuma ba an bar masa dama ya bar mata duk yadda za ta rayu da ta ga dama bane wajibi ya zuba ido ya ga da wa take mu'amala da wa take alaka wayoyin nan ya iyaye ku ji tsoron Allah ku zuba ido akan wayoyin ƴaƴan ku mata ku karbe su in babu bukata sharrin da ake a cikin su Allah ne kawai ya sani daga cikin sabubban da suke jawo waɗannan abubuwa na ambaci sabubba da yake lokaci ya ƙure mana da yawa akwai raunin addini raunin addini ya yi yawa a zukatan mutane tsoron Allah ya yi ƙaranci mutum ya ji cewa Allah yana kallonsa a alaƙar da yake yi babu ɗan adam da zai gaya maka cewa wannan abin da yake halal ne sai dai ce idansa ya ƙaiƙashe ya cika da rashin kunya zai abin da ya ga dama a cikin al'umma amma ba dai ya ce maka wannan abin da yake yi ya halatta ba to karancin addini da nisa da tarbiyya da barin qur'ani da barin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da ke haifar da irin waɗannan al'amura daga cikin su kallon fina-finai da series da ake na wato kusantar da alaƙoƙi babu wani abu da ake yanzu na fim wanda babu wani abu da ke jawo saurayi da budurwa kusa da juna duk fim ɗin duniya sai ya nuna maka da akto ba akto namiji ba dole akwai mace tare za a sha wahala a ƙarshe sai an tsira kuma duk abin da suke yi na alaƙa ba zancen aure a tsakaninsu wannan ana talla ne cewa samari haka ya kamata su yi don me ba za mu gane wannan abun ba hakanan abin da ya shafi abin nan dirama dirama da ake a gidajen talabijin da yawa duk zancen su shine zancen aure zancen alakar saurayi da budurwa cewa za a iya rayuwa ko ba aure ita abin da ya shafi alakar namiji da mace zaɓi ne in ka ga dama ka zauna da ita har ka samu a zamanin yanzu wai saurayi yana maka tambaya wai zina ashe haram ce saurayi wanda ya kai shekara ashirin wai bai san cewa zina haramun ba ce to daga cikin waɗannan abubuwa abin da ya shafi maganar soyayya soyayya soyayya wannan abin ya yi sai tsara ya kwace kwakwalen samari faduwar da ake a jarabawa mafi yawansa mafi yawansa sababinsa shine wannan abin an kawo 'ya'ya su karatu amma ba su da aiki ba su da lokaci kullum an tafi da su mutane suna yin abubuwan masha'a da su ya za a yi a ce an ci nasara a karatu iyaye kuma suna nesa ba su san abin da ake aikatawa ba babu raqaba daga iyaye iyaye ba sa bibiya ku zauna da 'ya'yanku ku ilmantar da su ku yi musu tarbiyya su ji ƙauna a gunku ba tsoro ba kuma sannan ku riƙa nusar da su cewa ga yadda ake rayuwa ga yadda za a yi ga yadda za a yi kuma a nesanta su da ƙawaye na banza da kuma abokai na banza daga ciki irin yadda wato waɗannan sabubba irin yadda za ka ga wasu suna alfahari ma a cikin wato abokansu a jami'a suna nuna cewa ai mu mu ne masu yanci muna abin da muka ga dama wanda yake ya zo da tarbiyya daga gidansu in ya ga waɗannan kuma su suke abin da suka ga dama kuma ana kyale su sai ya ɗauka wannan rayuwar ita ce abin burgewa shi ma sai ya bar tarbiyyar gidansu sai ya bi waɗannan wanda suke nuna cewa su mutaharriruna ne mutahabbirun sun wato waye sannan kuma daga cikinsu akwai sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe idan mutum ya fahimci waccan aya ta farko da muka karanta fala takhba'na bil qawl to daga cikin abin da za a fahimta daga cikin ta shine duk wata magana da za a rika inkisari ana karairaya ana yin ta wadda za ta haifar da sha'awa ta miƙe a tashi a nemi yadda za a yi lalata to wannan haramun ne sauraron sa kuma duk waƙe-waƙe sawa'un na Hausa ne da na Turanci ne da na Indiya mafi yawan su duk abin da ke ciki kenan a hayyaka mutum a zaburar da shi ya tashi ya nemi aboki yadda zai yi lalata da shi wannan wajibi ne ka nesance shi domin wallahi haramun ne kar ka nemo wani saɓanin malamai a cikin wannan haramun ne haramun ne sannan nisanta daga tuntuɓar iyali nisanta daga iyali mutum a aiko shi karatu ba ruwansa da gidansu ya yi abokai ta yi ƙawaye su suke tsara mata rayuwa ba ta tuntuɓar iyayenta ba ta tuntuɓar yayyanta me za ta yi a kawo mata ziyara a taimaka mata da kuɗi a zo mata da kaza kar ta buƙaci ta je tana nema a wurin wani wanda zai lalata mata rayuwa duk wannan abin yana cikin abin da wajibi iyaye su kula da shi daga cikinsa kuma abin da ke ja wannan kamar da na ambata aika yara nesa domin karatu in kana da damar da yarka za ta yi karatu a gabanka ko a jami'a ne wannan shine amfanin a buɗe jami'o'i da yawa a wurare saboda a samu wannan maganin irin waɗannan abubuwa ɗin ta tashi a kai ta ta yi karatu ta dawo gida wannan imanin da za ta zauna da shi da tarbiyyar da za ta zauna da ita ya fi muhimmanci akan abin da za ta je ta samu ta zo tana samun albashi in ta zo ta dawo gidanka ma bayan ta yi karatun ta yi aikin in aiki take yi albashin nawaye na wanda ka ɗaura musu aure ne suka tafi sun barka don haka ka mai da hankali ka kula kaga cewa tarbiyyar yarka bai lalace saboda wannan harkar kawai iya maganar neman albashi ba sannan kuma iyaye a kula da lalle duk wanda ya aika yarsa karatu to ya tabbatar da yana da halin da zai aika mata abin da ya ishe ta tilas ba za ka iya ba to ka neman mata makarantar da za ta iya a garin da kake amma a aika ta wani gari kuma ba za ka ba ta kuɗin da zai ishe ta ba to ka buɗe mata ƙofar a zo a baka labarin abin da zai sa ka zub da hawaye sakamakon abin da take aikatawa daga ciki kuma irin waɗannan sabubba sauraron ra'ayoyi na waɗanda suke da'awar su ne wayayyu masu da'awar a 'yanta kan mata 'yancin mata 'yancin samari yancin alaƙa a yi ƙungiyoyi na lalacewa har a ba su izini har wanda ya taɓa su ya ce ba daidai suke ba a iya kai shi ƙara waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da suke ruguza wato tarbiyyar samarinmu sawa'un a jami'o'i da ma inda ba jami'o'i ba a kula da wannan kuma masu ɗaukar mataki wajibinsu ne su ɗauki mataki akan wannan kada ka bari wa'azi ya zo kanka ka wa'azantu da wani wanda ya yi irin wannan rayuwar sakamakon nasa bai kyau ba to ka kalli wannan sakamakon ya zama wa'azi a gare ka kada ki bari sai wa'azin ya zo kanki sai ki zama ke ce abin labari a tsakanin mutane ‘ya'yan uwa musulmi saboda ƙurewar lokaci dole ne mu tsaya a nan magana ta ƙarshe shine kiyayewa da abokai da ƙawaye waɗanne ne za ka zauna da shi ko za ki zauna da su in ka zo jami'a farkon zuwanka ko in kin zo jami'a farkon zuwanki kada ka yi ko kada ki gaggawar zaɓar aboki a kiyaye a zama cewa ana tare da masu tarbiyya kana rasa masu tarbiyya to za ka auka ko za ki auka hannun waɗanda ba su da tarbiyya kafin a ce me ake ciki kuwa rayuwa gaba ɗaya ta lalace duk wanda ya fara irin wannan mummunan aiki to rabuwa da shi kuma abu ne mai wahala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mana ƴaƴanmu samarinmu da ma ƴan matanmu duk inda suke Allah ya tsare su ya tabbatar da su akan hanya madaidaiciya kuma ya ba su tarbiyya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من رقانك ككنس آمن سمارمو الله كدورا سؤكا تفركي مددتي الله كرباسو da halaye miyagu halayen zinace-zinace da liwatsi da sihaƙi da maɗigo da sauran abubuwa da ake aikatawa da shaye-shaye musamman shaye-shaye irin yadda shi ma yake ƙara yawa a tsakanin samari wajibi ne mu ja hankalin juna akan lalle iyaye su tashi tsaye su ga cewa ‘ya'yansu ba su shiga cikin wannan harka ta shaye-shaye da kuma waɗannan abubuwan da suke lalata tarbiyya ba mafi ƙarancin abin da za a samu a irin waɗannan halaye shine mutum ya zama lalataccen da al'umma ba za ta yi amfani da shi ba ya Allah karka sanya ‘ya'yanmu su zama lalatattu Allah ka kintsa su Allah ka sa karatun da suke ya zama mai amfani masu jarabawa a cikinsu Allah ka taimake su akan jarabawarsu Allah ka sa su yi nasara Allah ka sa karatun ya zama mai amfani ga al'umma ya zama mai amfani gare su ya zama mai amfani ga iyayensu ya zama mai amfani ga dukkan ƴan uwansu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu nasarori da aka fara samu akan masu barna ya Allah muna roƙonka Allah ka sa a ci gaba da samun waɗannan nasarori Allah kai maganin 'yan ta'adda ɓangarori daban-daban a wannan ƙasa Allah kai maganinsu Allah ka dakatar da sharrinsu Allah kuma ka taimaki ma'aikatanmu na tsaro da sojojinsu da 'yan sandansu da 'yan sandan ciki Allah ka taimake su akan maganin waɗannan al'amura Allah ka taimaki shugabanninmu baki ɗaya akan daidaita al'amura da yin abin da ya dace a inda ya dace da lokacin da ya dace wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad